أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايها كبركة مرسادوة أو أن مسلاتي بيتار البركة بين سيجبا دكراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم والنفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى yau muna ɗaya ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1442 wanda yi daidai da 16 ga watan 12 a kalandar bature 2020 idan ba manta ba wannan shine darasin na 13 a cikin wannan littafin idan zamanmu na goma sha uku ƙarƙashin wannan littafin idan ba manta ba sati da ya gabata mun yi bayani akan zantattuka na sahabbai akan shi umar yarda allah shi tabbata a gare shi bayan haka muka yi bayani akan saukar alkur'ani da dacewa shi dacewa shi umar radiyallahu ta'ala anhu yayi magana idan yayi magana alkur'ani ya sauka ya tabbatar da shi akan abinda yake faɗa haka da ƙarshen wannan gaban muka tsaya yau da iko allah zan mu tashi a ta'abbuduhu wa khawfuhu min allah ta'ala idan waɗanda suke da irin wannan bugon shahi na 34 shahi na 34 ƙarshen safaha mala yake cewa ta'abbuduhu wa khawfuhu min Allah ta'ala ibada shi Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi da tsoron da yake yi wa ubangijin shi ibada kuma an sani ba wani mai yake ma ba illa ubangijin shi yake ma kuma shi yake tsoro duk da kasancewa dukkan wani tsoro ana so ne mutum kada ya ji tsoron kowa ya ji tsoron ubangijin shi mahallicin shi malin yake cewa kana radiyallahu anhu fi wajhi khattani aswadani min al-bukai wa kana yuhibbu as-salata fi jawfi al-layli wa kana yaqulu law mata jidyu batfi jidyu batfi al-furati لخشيت أن يحاسب الله به به عمر مالك cewa kana Umar radiyallahu anhu Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya kasance fi wajhihi a saman huskar shi khattani aswadani bakaken lin guda biyu a saman huskar shi min albukai dan kuka saboda yawan kukan shi idan ka kalli huskar shi zaka ga yan tare guda biyu na inda inda kuka inda yake inda inda inda kuka hawaye yake zuba na akan kumacin shi kenan daga idan shi abinda yayi kasa kuma wannan ba komi bane ba saboda yawan saboda tsoron ubangijin shi wannan abu ne wanda ubangiji yake bawa wanda yake wanda ya ga dama yake cewa wa kana yuhibbu salata fi jawfil layli kuma Umar ya kasance yana son sallah a cikin a tsakiyar dare wa kana yaqulu kuma Umar ya kasance yana cewa law ta jidyu da wai dan tauri dan akuya zai mutu bi taffil furati a gehen auko kuma a nan garin garin a nan gehen ruwa wanda yake al-furat wanda yake nan garin kufa yace la khashitu an yuhasiba Allah bihi Umar ya ce wallahi zan su tsoron ubangiji na ya mun hisabi akan wannan dan akuyan wannan wanda ya mutu takan yi umar ne ya tauye mai haƙƙin shi ya ce da za a samu a nan furat wannan akuya ya rasu ya ce wallahi je zai tsoron ubangijin shi ya tayar da shi ya tambaye shi akan wannan ɗan akuyan ya akan ya mutu a lokacin mulkinka idan muka diba nan abinda malam yake faɗi mana yake cewa tsananin tsananin tsoron ubangijin shi dalilin tsoron ubangijin shi ya kai idan yana sallah ko idan ya keɓance yana kuka iya kuka har ya kai aka samu lin guda biyu na hawaye a saman huskan shi baƙaƙe guda biyu da ka kalle shi zaka gansa a saman huskan shi kuma ba komi bane ba yawan kuka ne ya sanya shi haka kuma idan muka diba halinmu da halayensu ba ɗaya ba ne ba zan mu gani duk lokacin da suka karanta alkur'ani zan mu gani zukatansu suna rawa suna alam ya'lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min alhaqi shin wai lokaci bai yi ba wayanda suka yi imani da Allah zukatan shi tsoron ubangiji lokacin da aka za a karanta musu ambaton ubangiji a karanta musu abinda ubangijinsu ya saukar da shi to saboda wannan ya kai umar duk abinda ya karanta zan mu gani a nan gaba yana magagi yana ɗaukan shi hawaye suna zubowa daga idanuwan shi kuma ya kasance mutum ne wanda yake iya ƙoƙarin ya yi sallah tsakar dare shi kuma wannan yana daga cikin halayen mummunai kamar yadda yake cewa a cikin suratul sajada tatajafa junubuhum anil madaji zikunansu suna nisanta shimudodinsu idan dare ya raba id'una rabbahum khawfan wa tama'an suna kiran ubangijinsu suna masu kwadayi suna masu tsoro kuma suna masu kwadayi a wurin ubangijinsu wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma da abinda muka arzuta su suke ciyarwa kuma haka aka umurci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda dan dare yayi kayi kokari ka tashi kayi tahajjudi shine salloli wanda ake yi da dare ko ubangijin ka ya tayar da kai a wani masauki wanda yake kiran shi maqamun mahmudan kenan wannan shine halin Umar idan aka karanta mai ayoyin ubangiji ko kuma ya karanta to hawaye suna zubarwa daga cikin suna zubarwa daga idanuwan shi tsananin tsoron ubangijin shi kuma haka yake zagi ne damtse yana tashi tsakar dare yana yi wa ubangiji salloli wa kana ya kuma ya kasance yana cewa da a ce wai dan taure zai mutu a ge a nan a nan kogin furata a nan kufa ji tsankanin masafar da take kilomitarin da yake tsankanin madina zuwa kufa amma dai umar yake magana da a ce dan taure zai mutu a wannan wurin yace wallahi da na ji tsoron ubangiji na ya tayar da ni a wannan muddiba iya adalci na umar dan taure ba mutum ba idan muka ɗauka halinmu a wannan lokacin da irin yadda ake mallakan mu ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba mutumin da yake tsoron ɗan taure idan ya mutu ubangijin shi ya kama shi akan wannan mutuwar tashi a tambaye shi a mai hisabi akan mutuwar ɗan taure to ina to ga mutum wanda zai yi sababin mutuwar mutane zai hana mutane abinci mutu yunwa ta kashe su da makamanta haka wannan iya adalcin ubangiji sai ya saki iska bai baiwa kowa ba amma dai duk abin da ya shahi bangaren arziki sai ya dauka ya ba wa wasu ko ku saki arzikin tunda ai idan ka dauka ainihin dukiya ba ta wannan ba ta kowa bace ba ta mutane ce idan an baka wa mimma razaqnahum yunfiqun abinda muka arsa suke ciyarwa wa atuhum min mali llahi allazi atakum ku ba su dukiyar da ubangijin ku ya baku ku ba su wannan dukiyar duk wanda Allah mallaka ma to ba tashi bace ba ba an ba shi bane ba shi kadai bai hutu ya bada to zan mu gani wa'an sun rike har ya kai sababin wa'ansu su magaga wa'ansu su mutu ko kuma wani ya koma wani hali kalkashin hana shi a arzikin da ubangiji da ya ba da dama a bashi haka za a yi ta tahiya to ina adalci wannan in shugaba ne to haƙiƙa ya tabbatar da ubangiji sai ya tayar da shi ya tambaye shi akan bayan shi ya aka yi suka kwana busti ba ya aka yi kaza da kaza da kaza wallahi sai an sai an kowane shugaba hisabi akan mutanen da ubangiji ya dora mai yaunin su haka shi ma magidanci akan iyallan gidan shi ya tabbata ubangiji sai an tambaye shi ubangijin sai ya tsira shi ya tambaye shi haka mai gari akan talakawan shi shi ma sai an tambaye shi haka shugaban kasa akan talakawan shi sai an tambaye shi fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin su wa'inda aka turo ma manzannin za a tambaye su su ma kuma manzannin za a tambaye su wannan haka manzanni kenan haka su ma masu iko ku talakawan za a tambaye ku su ma masu ikon za a tambaye su ya aka yi ba ku musu ba shi sai ya daga hikimar ubangiji kamar yadda na ce sai ya saki iska a hannun shi shi kaɗai yake ba da ta babu wani wanda zai ce a'a bari ina da ta saidawa bari ko kuma ni nike da iko akan iska bari in hana wasuwa da su mutu amma dai ɓangaren abinci ubangiji sai ya saki a hannun mutane idan kun hana su to ku tabbata ranar tashin kiyama za ku zo za ku yi bayani akan abin da ku hana su wannan iya adalci na umar kenan kamar yadda idan muka bibi baya zan gani zamanin umar bin abdulaziz wanda ake mai kirari da khalifa na biyar ban bayan khalifofi guda hudu na manzan allah sallallahu alaihi wasallama da suka shuɗe sabida iya adalcin shi zan gani lokacin da yake khilafa sai mutum sai ya huto daga nan garin makka ya huto daga garin madina ya tahi hasham ko kura ba ta tare shi akuyoyi haka suke yawon su kura tana gabata su ma akuyoyi suna gabarsu saboda iya adalci ake ba da labarin wani wani balaraban ƙauye ya taho ya shigo ya shiga daji sai ya ga kura ta warci akuya tati ya ce ba lahiya ya ce da abin da ya faru yana hutawa yana hutawa daga cikin yana shigowa gari sai ya ji labarin an ce mai umar bin abdulaziz ya rasu ya ce ya kwarai kwa ya ce shi ne kat sabida sun shimmuɗa adalci sun yi adalci iya adalci ya kai hatta da kura bata ne kowa da abincin shi a shi kuma babu wani musulmi wanda bai wadata da kuɗi ba in kana cin zakka to an baka an kara baka zakka daga gari ake daukanta duka masu kudaden kowa ya wadata da cin zakka kowa ya hudda zakkar shi mutumin da yake iya bada zakka ya ci zakka ba ya ci zakka ba kowa ya hudda idan an hudda zaka gani an kai ta wani gari an rasa inda rasa su ma sun hudda kansu haka sabida adalci to haka umar haka ya ja da mutanen shi yake jin tsoron da za a ce dabba ta rasu yana jin tsoron ubangijin shekara shi ya mai hisabi akan haka yake cewa wa an abdullahi bin amirin kala ra'aitu umar akhaza tibnatan min al-ardi fa qala laitani kuntu hadhihi tibna laitani lam ukhlaq laita ummi lam talidni laitani lam akun shay'an laitani kuntu nasiyan mansiya radiyallahu ta'ala anhu wannan asarin ya zo daga abdullahi bin amir yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ra'aitu umar akhadha tibnatan min al-ard yace naga umar ya dauki wata duma ko kuma mu ce muna iya daukan tibna guna ko kuma kankana abu dai wanda bai da amfani a wanda yake hutawa daga ƙasa yace ya ga ya ga umar ya dauki wannan kankanan yace daga ƙasa yace faqala sai umar yace laitani kuntu hadhihi tibna kai dama a ce ni wannan guna ce ko kuma wannan kankana ce yace kuntu hadhihi wa laitani lam ukhla dama uwata bata ahi dama ubangiji na bai halicce ni ba yake cewa laita ummi lam talidni damma uwata bata ahe ni ba laitani lam akun shay'an damma bin taba kasancewa wani abu ba ko da an ahe ni damma ni ba ni bane ba wannan khalifa ba damma ni ba kowa bane ba yace laitani kuntu nasiyan mansiya damma ni abun mancewa ne wanda aka riga ya aka manta mantuwa ce abun mancewa kenan damma shi ba komi bane ba ko mu diba mu gani ba rayuwa ta riga ta bujuro mi yana matsayin komanda ƙarshen komanda shugaba shugaban ƙasa na musulmai shugaba ma na mummune duk duniya in dai an kirayi wani mummuni ne ko musulmi ne shugaban shi umar shi yake faɗa a shi ko ina aka tattara dukiya sai an kawo ta gaban shi kuma ba a taɓa samun buɗe-buɗe ba na ƙasashe na birane kamar lokacin umar an tattaro ganima an tattaro zakka an tattaro kaza da kaza amma dai gashi nan ga duniyar nan ta zo amma dai shi yana kyamata yana cewa da amma shi ba a yi shi ba sabida ne sabida tsoron ubangiji yana tsoron ubangijin shi ya kama shi akan wannan mas'uliyar da ubangijin shi ya ba shi kenan idan muka diba haka zan mu gani lalle umar baya da tabbas a game da ubangijin shi kullum yana tsoron ubangijin shemi azaba akan abin da bai taka kara ya karya ba duk da kasancewar wanda yake da raunin imani shi yake ganin abu bai taka kara ya karya ba wanda yake da full imani cikakken imani to ko mun kaɗan yan abu gani yake yi ta dami hankali yake yi ko mun karamin zunubi idan ya aikata wa ta sabu da hayyinan wa huwa inda Allah azim da yawa daga cikin mutane za su aikata abu suna ganin abin nan ba wani abu bane ba amma dai wurin ubangiji abu ne mai girma kamar macen da ta tare mage ta hana ta ta yi ta nemi abinci a wurin ka kai ka ɗauka wani abu ne mai girma amma dai kuma ubangiji zai dawo da ita a cikin wutar jahannama kenan nan yana nuna mana lalle umar iya tsoro gare shi daga mada ubangijin shi tsoron azabar ubangijin shi yake yi yake cewa wa kawala aslam kana umar ya su muddahar aslam yake cewa lalle umar ya kasance yana salla yana azumta dukkan shekara addahar dukkan shekara azumta ta yake yi zan yi bayani akan haka da kai ruwaye wanda suka ci karo akan haka yake cewa wa qala ibn umar umar yake dan abdullah ibn umar yake cewa sarada umar as-siyama qabla an yamuta bi amaini illa yawmul adha wa yawmul fitr aw fi safri yake cewa lalle umar ya zarce yana yin azumi kamin ya mutu da shekara guda biyu kenan shine yake tabbatar mana kenan umar ya sumu dahar farkon al'amari umar baya yin azumi kama a ce ko da yaushe dukkan shekara kurum azumi za a yi zai baya yi amma dai abdullahi bin umar yake ce mana kamun shekara biyu da mutuwar shi umar ya kasance ya su mudda yana azumin shekara ya ce a shekarar kwanakin da yake huddawa baya azumi ya ce illa yau mal'adha sai ranar idin layya wa yau malfitar da ranar idi na azumi ya ce aufi safari ko kuma idan ya kasance a cikin bulaguro baya yin azumi wannan su ne kwanaki kadai wanda umar yake hudawa a shekara baya yin azumi me yake nuna mana haka iya tsoron ubangijin shi da iya bautar shi yake cewa wa kana umar yusalli min al-layli ma sha Allah hatta idza kana bi akhir al-layli ayqaza ahlihi wa qala as-salat as-salat wa yatlu wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha yake cewa kuma umar ya kasance yana sallatar dukkan daren shi ma sha Allah gwargwadon abin da ubangiji shi ya ba shi dama ya sallata ya ce hatta idha kana bi akhirin laili har sai ya zo ƙarshen dare ai qaza ahlahu sai ya tayar ya tada ya tada iyallan shi wa qala sai ya ce musu as-salatu as-sala ku tashi ku yi sallah ku tashi ku yi sallah wa yatlu sai ya karanta musu wannan aya wa'mur ahlaka bis-salati ka umurci iyallan gidanka da yin sallah wastabir alaiha kuma ka jajirce akanta wannan shi ne kilan samun alherin duniya da lahira duk wanda ya rike wannan ayatu wallahi tallahi ya samu duniya dukkan wani rahin asiri na duniya ubangijin sai ya lamunce mai shi haka kuma zai samu lahira wa'muru ahlaka bis salati wastabir alaiha ba kai ba ake umurta manzo Allah aka umurta shi kuma duk abin da aka umurci manzo Allah to wannan hadar ta biyo baya dukkan wanda suke bayan su ma za su yi aiki da wannan hadar kayi sallah ka umarci iyallan gidanka da sallah kuma ka jajirce akan sallan nan bayan shi la nas'aluka rizqa ban mu tambaye ka wani ka fita kai ta zuwa kana neman kana tunanin ya za a samu kaza ya za a ka ce nahnu narzuqukum mu zan mu arzuka wannan shine kilan arziki duk mai so ya gwada gidansu ya yi kokari ya tayar da kowa wallahi wani zai kama ne zai bashi arzikin da bai taɓa tunanin zai samu ba la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka na sha bada misali da sahabin da ya huta kasuwa ya tafi ya ga kasuwa ta kici ya ce kai ba lahiya ba ya koma gida da ya dawo gida sai ya ga yaran da uwayen gidan da yaɗiyan nasa dukkan zashi sun shagaltu da wani abin duniya ana ta wasanni lokacin sallah har ya huta ba a yi ba yake to wannan shine sababin da ya sanya ubangiji ya kulle mini kasuwa ta a cikin kasuwa ya umarce su da suka tashi aka yi sallah ya koma kasuwa kuma ubangiji ya buɗe wannan la nas'aluka rizqan ban mu tambaye ka wani arziki nahnu narzuqukum mu mu za mu arzuka kenan Umar abin da yake yi idan dare ƙarshen dare ya zo yana tayar da iyallan shi amma dai shi ba sai ƙarshen daren ba dukkan daren yake yin sallah gwargwadon abinda ubangiji shi ba shi dama ya sallata amma dai idan ƙarshen dare ya zo yana tayar da iyallan shi su tashi su yi sallah su ya karanta musu to ubangiji wa ya ce wa a umarci iyallai da yin sallah kuma a jajirce wurin umurtar su da yin sallar nan a jajirce wurin yin sallar nan lalle kuma bayan haka ba ma neman wani arziki daga gare ka mu mu za mu arzika yake cewa wa an ummi salma anna abdurrahman bin auf dakhala alaiha fa qala ya umma qad khiftu an yuhlikani mali ana kasi ana aksar quraish malan قالت يا بني فأنفق فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارقه فخرج عبد الرحمن بن عوف فلقي عمر فأخبره بالذي قالت أم سلمة فدخل عليها عمر فقال بالله منهم أنا فقالت لا وأبرئ, وأبرئ أحدا بعدك wannan hadisi ne ya samo asar ne daga ummu salma matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama uwar mummunai take cewa anna abdurrahman bin auf lalle abdurrahman dan auf dakhala alaiha ya shiga zuwa gare ta faqala sai yace ya umma ya ke uwanmu menene manzan Allah mi ubangiji yace wa azwajuhu ummaha ummahatukum ko ko ummahatukum yake cewa mate kun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama uwaye ne gare ku shine nan Abdurrahman bin Auf da kai ihtimali Abdurrahman bin Auf yayi ummu Salma shekaru yake cewa ya umma yake uwanmu radiyallahu ta'ala anha yace qad khiftu an yuhlika imani lalle ni na ji makaina tsoro kan dukiyata ta hallaka Abdurrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan kasuwa na ƙuraishawa lokacin ya kasance a garin madina a garin makka kamun a yi hijira ɗan kasuwa ne da ya tashi hijira aka kwace dukkan abubuwan da ya tara ya huto hijira ya barwa dukiyar nan su kafurai ya huskanci huskashi zuwa ga allah da manzan shi da ya taho garin madina banzan allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗa su abutaka da mutumin madina muhajir da ansar mutumin madina da mutumin makka wanda ya hijira da sani da ‘yan uwantaka wa'ansu suke ɗaukan suke raba dukiyoyinsu su ba wa muhajiri mutumin da ya hijira daga maka zuwa madina wa'ansu hamma tekunsu suke saki ta ce gashi nan ma'ina da mata biyu ka zaɓi dai in sake ta ka arba abdurrahman bin auf wanda manzan allah ya haɗa shi da shi su kai su yi abutaka da shi mutumin madina da ya ɗauki dukiya ya ba shi ya ce a'a allah ma dukiyarka albarka ka gwada mana ina kasuwa take Allah ma Allah ma hannaye Abdulrahman albarka duk abin da ya taba sai sun zama kudi Abdulrahman aka waye gari a cikin a cikin mutanen Quraysh wanda suke nan garin Makka da magarin Madina afwan babu wanda yake shi dukiya daga cewa gwada mun kasuwa to da ya tafi Allah ya albarka kuma ya dawo da dukiya yake cewa Abdulrahman yake cewa ana kasi ana aksar Quraysh ma'ana yake ce mata ni na hi kowane ba Quraysh dukiya ba wani bakwarai shi wanda zai wada mana dukiya dalilin haka nake tsoron wannan dukiyar kata ta yi ta hallaka ne ƙalat ya bunai sai umu salma take cewa ya kai ɗana ma'aiki ya ce ko ya ce fa'an fiƙ ka ciyar da dukiyar ɗan taka fa'inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya kolo saboda ni na ji manzan Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa inna min ashabi lalle daga cikin sahabbai na malla ya rani ba da alufari kahu babu da kai wa'inda ba sa ganna bayan na rabu da su a nan duniya ga nan suna kallon manzan Allah amma dai bayan sun mutu ba sa sake ganin manzan Allah su ne wa'inda suka yi imani da manzan Allah ko suka yi imani da shi a bayyane a cikin zukatansu ba su yi imani da shi ba kenan munafukai da kai kuma wanda suka yi ridda bayan sun imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan dukkan su ga manzan Allah ba bayan manzan Allah ya kaura to wannan manzan Allah yake hudi ma ummu salma lalle da kai wa'anda idan na mutu bisa sake gari na ba mu kuma muna kwaɗayin ba mu ganshi a can ba amma da insha Allah nan da ba jimawa ba zan mu ganshi da ikon Allah Allah datar da mu yake ummu salma take cewa fa kharaja abdurrahman ibn auf abdurrahman da auf sai ya huta daga wurinta falaqiya umara fa akhbarahu billazi qalat ummu salma sai ya gamu da umar sai ya ba ma umar labarin abinda ummu salma ta faɗi mai ga abinda manzan Allah ya ce da kwai daga cikin sabon shi wanda a nan duniya in sun gan shi bayan su ya bayan ya mutu ba sa sake ganin shi ba a lokacin nan fadakhala alaiha umar umar sai ya rikici sai ya kama hanya ya tafi wurin ummu salma sai ya shiga wurinta faqala sai ya ce mata billahi na gama ki da Allah minhum ana daga cikin waɗanda manzan Allah ya zana ina daga cikinsu wanda ba sa sake ganin shi ba bayan ganin shi da suka yi a nan duniya a can ba sa gan shi ba sai ta ce la wala ubri wa ahdin ba'da yace a a zaka gan shi kai bakka daga cikinsu amma dai bayan ka bana sake barrantar da wani ba ba na sake kubutar da wani ba wani ya zo ya tambaye ni ina daga cikinsu in ce eh yana ciki ko bai ciki na ce wallahi bayan kai ba na sake faɗi ba kowa ba don me sanya saboda ka a buɗe mutane ƙofa wani yana daga ciki idan ya zo ya tambaya in ta faɗi me kuma ba ƙaramar fitina ba ce ba shi sanya ta tabbatar umar baya cikinsu sai ta tabbatar mai to bayan kai wallahi ba na sake faɗi ma kowa ba abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da ba haka kamar yadda manzan Allah ya buya ya yi sirranta tare da huzaifa ya faɗi mai munafukan garin madina umar ya yi ta bibiyar huzaifa ya ce don allah na gama ka da allah ka faɗi mini ina daga cikinsu ni bin ce ka zana mini ba amma dai ka tabbatar mani ina daga cikinsu ko bani daga cikinsu ya ce mai baka daga cikinsu ya ce to bayan kai kuma ba na faɗi ma kowa ba saboda sirri ne wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari wannan shi yake nuna mana iya tsoron Allah na Umar radiyallahu ta'ala annahu yake cewa wa anil hasan qala qara umar bin al-khattab inna azaba rabbika lawaqi ma lahu min dafi faraba minhu rabwatan aida minha 20 yawman wannan asarin an same shi daga hassan yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ƙara'a umar bin al-khattab umar ɗan khattab ya karanta wannan ayat da take cikin suratul tur inna azaba rabbika lawaqi lalle azaba ubangijinka lalle tabbatatta ce kurum jiran lokaci ake yi da kai wanda ubangijin shi zai azabtar da shi a nan duniya kuma ya yi tun ya ɗanɗana mai da kai wanda za a mai so mun taɓa a nan kuma can a gafarta mai da kai wanda duka introduction za a mai a nan a isa can kuma a yi a yi development ba conclusion da ikon Allah yake cewa lalle azabar ubangijinka tabbatatta ce ya ce malahu min tafiya babu wani wanda zai kau babu wani wanda zai kare wannan azaba idan ta zo idan kayan to wallahi babu wani wanda zai kare ka da wannan azaba yake cewa faraba minha rabwatan sai umar a lokacin nan ya haɗi ya rikice nan arraba yana ɗaukan umar sai ya rikice ko kuma umar sai ya haɗi da ya haɗi daga karanta wannan aya yana karatu ne ya karanta wannan aya a lokacin nan sai umar sai ya haɗi yake cewa aida minhu 20 yawman sai da aka yi jiya shi kwana 20 dalilin wannan aya kaɗai da ya karanta inna azabar rabbi ka lawa kai malahu bin dafe so da yawa muke karanta ƙwar'ani daga suratul fatiha zuwa suratul nas wallahi ko kaɗan zuciya ba ta ba ta ji ba an karanta mata wani abu ba karanta na ido ya zubar da hawaye aya ɗaya ce ya karanta lalle azabar ubangijinka tabbatatta ce sai ta abu kuma babu wanda zai kare lokacin nan ya faɗi sai da yi kwana 20 ana jiya shi yake nuna mana wannan imanin mamma Allah datar da mu mu dan kwatanta daga cikin imanin nasu yake cewa wa an ubayd bin umar radiyallahu anhu qala salla umar bin khattab salat al-fajr faftataha suratu yusuf faqara'a hatta idha balaga wa abyadat aynahu min al-huzn fa huwa kazim baka hatta qata'a faraka'a wannan hadisin an samu shi asarin wannan an samu shi daga ubaid bin umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa salla umar bin al-khattab salat al-fajr umar yayi sallar yayi sallati sallar asbahi faftataha suratu yusuf sai ya fara karanta suratu yusuf fa qara'aha ya karanta ta hatta iza balaga har sai da ya kai wannan aya aya ta 84 wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kazim kuma idanuwan shi suka yi wari saboda bakin ciki wa huwa kazim kuma shi yana cikin kumci yana cikin damuwa wa baban yusuf kenan annabi yaqub lokacin da bala'i ya kama shi masiba irin ta rasa ɗa misali a ce maka wani ɗanka ya wayi ɗanka ya ɓacce kuma an samu gawar shi wani su wani sun mai sallah za ka samu zuciyarka babu wata damuwa sosai a cikinta damuwa ta ɗan lokaci ce kurum daga ta wuce kame da al'amuranka zuwa ga Allah amma dai a ce maka ɗanka ya mutu babu labarin shi ɗanka ya ɓace babu labarin shi to kullum cikin tamanni kake kullum kana gurin ko Allah ya maido shi kuma kullum cikin nema kake zaka gani babu babu hutu kullum tunani ake ya zai a samu in nawa ne za a kashe in ina ne za a tahi wurin nema babu hutu to haka ya faru da annabi yakub akan batan ɗan shi yusuf ko kuma duk da yake makirci ne na 'yan uba aka zo aka kama aka nema a kashe shi aka ba da shawara a aka kashe shi a yadda shi wa'ansu dauke shi sai su da shi haka aka yi aka yusuf ya ɓance shekara da shekaru sannan bayan shi ubangiji ya kawo mai ya rimido wa annabi ya kogu ɗan shi a lokacin da annabi umar radiyallahu ta'ala anhu yake karanta wannan ayawa bayaddat ainihu min alhuzn baka hatta qata'a umar sai yayi kuka har sai da yanke da yanke wannan karatun nashi faraka'a sai ya yi shi wani sa'in zaka ji mutum yana kuka kukan yana iya bashi damar ya ci gaba da karatun shi wani kukan kuma zai baya baka damar baka ka dora akan inda ka fara kukan nan kenan baya baka damar baka ka ci gaba da karatun ka ba Umar sai da ya kai karatun nan baya iya karantawa yanke karatun nan sannan yayi ma mutane rukuwi wanda yana daga cikin tsoron Allah na Umar idan an karanta innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan tan kuma bil haqqi anzalnahu bil haqqi nazala wa ma arsalnaka wa qur'anan faragnahu litaqra'u qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'duna in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna gashi nan suna hutar da suna hutar da hawaye akan sun karanta ayoyin ubangiji wa yaziduhum khushu'a kuma yana ƙara musu tsoron ubangiji yake cewa wa ana abdullahi bin shidad bin shaddad qala sami'tu nashija umar wa ana fi akhir as-sufuf fi salati fi salati as-subh wa huwa yaqra surata yusuf hatta idha balaga inma ashku bathi wa huzni ila allah wa ala min allah ma la ta'lamun wannan asalin daga abdullahi bin shaddad yake cewa sami'tu nashija umar hakika naji kukan umar kuka annashiri shi shine ka ji wani sauti irin na kuka kuka a gama shi ihu ihu da kuka kuka wanda gashi nan ana so a yi magana za a ji amma dai kamar wani ihu ihu ne da kuka kuka na irin kamar misalin kamar misalin idan malamanmu suna na harami idan suna karanta aya zaka ji ana kuka zaka ji kukan gashi nan ba kuka bane sake yanda ka saba baji ba zaka ji shi kamar ihu ihu kamar kuka kuka zuciya tana karkarwa yake cewa to shi ne ake kira annashiri shi shi ne mutum ya ji wani kuka kuma alamun wani sauti mai alamun kuka yake cewa a lokacin da ya ji wannan nashija umar ya ce wa ana akhiru wa ana fi akhir suhufi fi salatis subhi ya ce ni na kasance a ƙarshen sahu a sallar asbahi shi shaddad shi abdullahi bin shaddad yake cewa wa huwa yaqra'u suratu yusuf shi Umar yana karanta suratu Yusuf hatta iza balaga har sai lokacin da ya kai inna ma ashku bassi wa huzni ila Allah lalle ni ina meka dukkan wani kumci na da bakin ciki na zuwa ga Allah dukkan wata damuwa ta da wani kumci na ina meka su zuwa ga ubangijin na wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun kuma na san na sani daga wurin ubangijinku abinda ku ba ku sani ba wannan yana daga cikin tsoron Allah na Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu haka ake so idan mutum idan duk lokacin da ya samu kanshi a cikin wani yanayi na daga karanta ayoyin ubangiji ko kuma na daga wani wa'azi wanda yana girgiza zukata hakika ya tabbatar wa zuciyar shi ya tabbatarwa in yana so ya tabbatarwa zuciyar shi to ya ji zuciyar shi ta girgiza ko da bata zubar da hawaye ba ya ji eh hakika abin nan da ake faɗa hakika abu ne wanda ya zo daga wurin ubangijin mu kuma hakika abu ne wanda yake mana nasiha yake mana galgadi diddan mu gyara gaba diddan mu samu alherin da yake bayan gaba yake cewa wa an hisham bin al-hasan qala kana umar yamurru bil aya fatakhnaqahu fayabki hatta yasquta thumma yalzamu baitahu hatta yu'adu yahsibunahu maridan wannan hadisin an same shi daga hisham yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kana yamurru umar umar ya kasance yana bin yana karanta aya ya huce ta kan aya bayan ya huce kan aya fatahnaquhu a lokacin da ya karanta ta wannan aya sai ta rikitar da shi sai ta sanya shi ya ya ya ya ya ya ya ya zace shi ta girgiza a lokacin nan me yake yi fa yabki sai yayi ta kuka hatta yasquta har sai ya fadi summa yalzam baitahu sannan ya koma ya zamna a gidan shi hatta yu'adu har sai an yi shi hai sai an yi jiye shi yahsabunahu baridan mutane suna tunanin lalle hatta yu'adu har sai an tafi an an an an an nema a tayi a ziyarce shi kasancewar mutane suna tunanin Umar ba shi da lafiya kasancewar idan ya karanta aya yana girgiza idan ya girgiza yana kuka idan yayi kuka kuma yana faduwa idan ya faɗi mamushi wanda suke bayan shi sai su yi tunanin a'a umar an yaku ba rashin lahiya ba ce ba sai su kama hanya su tahi su gai su tahi su ziyarce shi kasancewar shi mara lahiya a lokacin nan idan sun tahi su same shi ba wai rashin lahiya ba ce ba kurin tsoron ubangiji ne shi ne yake cewa mutane suna tunanin mara lahiya ne su tahi su ziyarce shi amma dai ba rashin lahiya ba ce ba tsoron ubangijin shi ne ya sanya shi haka idan ya karanta aya zai rikice ya faɗi ya yi kuka yake cewa wa ana anas qala kuntu ma umar fa dakhala ha'idan li hajatihi fa sami'tuhu yaqulu wa bayni wa baynahu jidarul ha'id umar bin al-khattab amirul mu'minin bakhin bakhin wallahi la tattaqiyan la tattaqiyanna allah bunayya al-khattab aw la yu'azzibannak wannan asarin an samu shi daga anas bin malik yarda allah shi tabbata a gare shi yake cewa kuntu ma umar na kasance tare da umar yarda allah shi tabbata a gare shi fa dakhala ha'idan li hajati sai ya shiga bayan haya bayan daki diddan ya biya bukatar shi alha'id shi shine wuri wanda aka sha makance shi diddan a ringa biyan bukata a lokacin nan anas yake cewa fa sami'tuhu yaqul sai na ji shi yana cewa wa bay wa baini wa bainahu jidarul ha'ida tsankani na da ni da Umar katangar da katangar ban ɗakin ta katangar da inda ya tafi yayi tsugunna ya biya bukatun shi a lokacin nan yake cewa Umar bin al-Khattab Umar dan Khattab amirul mu'minin shugaban mummunai bakhin bakhin ka ka shine ma'anar bakhin bakhin kamar idan mutum yana nema ya ma wani izgili a ringa cewa ka suwa ne suwa ne shi ne yake cewa bakhil bakhil yana so ya ma kanshi nasiha yake cewa umar bin al-khattab shugaban mummunai kam wallahi la tattaqiyanna allah wallahi umar ko ka ji tsoron allah bunayyal khattab ya kai dan khattab aula yu'azzibanna ko kuma ubangijin kai ya azabtar da kai shi da kanshi yake mu'atabar kanshi yake ukuwantar da kanshi umar ko ka shi tsoron Allah wallahi ko kuma ubangijinka ya azabtar da kai wannan duniyar ka ta rude ka yanzu a cikin basu ikon wane ne zai iya ba kanshi nasiha ko ya ji tsoron Allah ko kuma ubangiji ya azabtar da shi asalan hira azaba ma wannan an mila ta gehe hira tsoron ubangiji an mila shi gehe kurum tunanin da ake yi ya za a yi mu gyara duniyar nan ya za a yi nan gaba idan mun sake nema mu samu wannan ita ce goyi shine tamannin da ake shi kuma abu ne wanda bai ɗorewa ana iya samu radda aka samu mutuwa ta shan macin mutum sai dai koma khabar kana ana iyawa a samu ashe wahalan nan duka da kai ta yi wani ne kama ba kanka kama ba kuma wani nan bai daga cikin iyalan danginka bai daga cikin yan uwanka na nesa ko na kusa haka ubangiji yake da yake aiwatar da al'amuran shi wannan umar kenan shugaba na daula ta musulunci dukkanta dukkan wani mummuni karkashin shi yake yake wa kanshi nasiha ko ya ji tsoron Allah ko kuma ubangijin shi ya azabtar da shi yake cewa wa kana yusalli bin nasi al-isha'a ya kasance yana yi wa mutane sallar isha sun maye da baitahu sannan ya shiga gidan shi fala ya zalu yusalli ila al-fajr ba ya gushe ba yana sallah har sai al-fajr ya keto wanda halin umar kenan amma dai kasancewar wannan da kwai istisna duk da kasancewa ba a babu mutum dama ba manzo Allah ya yi wa Abdurrahman ne ina tunani ya daga cikin manya-manyan sahabban nan ko Talha ne ya bashi yace me lalle jikinka yana da haƙƙi a kanka iyallanka suna da haƙƙi a kanka ubangijin kama kuma yana da haƙƙi a kanka kenan kowanne a ba shi lokacin shi haka kuma ubangiji abin da ya umarci manzo Allah qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila haka aka yi wa umar manzan Allah ya tsere da rai ko kuma ya yi ya raba shi ya kashi daya ya raba shi kashi uku ya yi kashi daya a cikin kashi uku ko kuma ya yi kashi biyu a cikin kashi uku ko kuma auzi da alaihi wa rattilil qur'ana tartila ko ya kara akan rabin ya karanta alqur'ani wannan yana daga cikin abubuwan da aka ce umar idan ya shiga gida to yana ba wa kowa haƙƙin shi amma dai kuma yana yin sallah illa ma sha Allahu a cikin daren shi ba mutum bane wanda yake da kasala ba daga ya shiga gida kwanci yake yi ba daddare ma ibada suke kuma da rana a zo a yi ta gwagwarmaya da alƙalanci gaba gaba da mutane sai na gaba malam yake cewa zuhudu shine gudun duniya shi idan an ce gudun duniya shine duniya idan ta bujuro a rike ta amma dai a kula da abin da za a rike shi shine duk abin da zai zo maka ya kasance abu ne wanda yake halaka shine yana iyakacin kokarin shi ya gani ya ci halaka sabanin abin da yi wahala a wannan zamanin namu ko kuma a wannan lokacin namu game da mu diya diyan da haram take neman ta muke yi duniya idan ta zo idan dukiya ta zo da halaka inda haram yin gwamatsa su muke yi kurin mu tai mu ce ubangiji ya hutar da su shi kuma manzo Allah ya tabbatar mana dukkan du dukkan naman da ya ya ya bubbugo da haram hakika wuta ita ce mafi cancanta da shi Allah kiyaye mu da cin haram kuma idan muka diba wannan fa duniya fa ba komi bane ba fa illa manzo Allah yanda ya wasafa mana ita yace karakibul istazalla tahta shajaratin yace ni da wannan duniya yace kaman matihihi ne yazo karkashin icce ya tsaya ya huta yayi huta ya dauki kayan shi yayi gaba wannan shine misalin duniya manzo Allah shekara nawa ya 63 yayi amma dai ya masa lamana yace da shi da duniyan nan kamar wanda ya zamuna ne mu ba mu da katin mun yi 63 ko kuma ba kamar wanda ya zamuna ne karkashin icce yazo ya sha inuwa yayi gaba to in yayi gaba ina zai ta yi wuri ne wanda zai ta yi ya zamana idan ka ta yi wa an ta hire ba babu reto babu dawowa an shiga an shiga in ma ko wuta in ma ko aljanna Allah tabbatar da mu a gida aljanna shi sanya sai mu gani mun dauki wannan duniya mun mai da kurum al'amarin mu mu ringa maringa tanafus maringa alfahari tsakankaninmu akan gidajen da zan mu gina akan diya ina da ɗa kaza maza kaza gare ni ina da mata kaza ina da mata wanda na arma guda kaza he na armu kaza he na yi kaza he na yi kaza mota he na sai kaza haka za a yi ta yi a yi ta neman duniya kuma duniya babu kai aina ma ta kunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada shi kuma idan mun diba zan mu gani abubuwa guda uku wa indahu ilmu sa'a wa ma tadri nafsun ma za taksibu kada wa ma tadri nafsun bi ayi amdin ta ba san gobe za ta yi ba ko ba san ba a wata kasa za a rasu sai mu yi ta rikici kurum duniya duniya duniya to idan aka same ta kuma zaka gani kuma ubangiji ya ƙara sama mutum san duniya a cikin rai zaka gani bai da wani buri illa a yi ta ƙara samu akan abin da ake samu in ya samu miliyan guda ya haraka guda to nema yake Allah kawo wata haraka wanda za a samu miliyan biyu haka za a yi ta tahiyya manzo Allah yake tabbatarwa riwaya Bukhari da Muslim babu abin da yake cika bakin bakin dan adam na daga guri illa ƙasa sai an kai shi an turbude shi sannan guri zai yi amma dai ma dama yana cikin mutu yana cikin rayuwa koda a gadan mutuwa yake wallahi yana gurin wani abu yana gurin a ce ka mota kaza dai ni dai da na same ta dai kamun dai Allah dai ya abin shi haka ake haka Allah sa mana wannan duniya wa ma hadhihi alhayatu dunya illa mata'u alghurur ko abin rudi ce Allah kiyaye mu yake cewa kana radiyallahu anhu nan idan muka dauka da yace mana zuhuduhu yana mana bayani akan gudun duniyar shi Umar wane ne umar ɗin yana maka bayani ne akan matsayin shi umar a matsayin shi na shugaban ƙasa na shugaba na mummunai mu ɗauka mu ƙiyasta shi ga yadda daula yadda duniya ta shuguda ga umar da daular faris da daular rum duka a ƙarƙashin tafin umar suke babu inda umar bai buɗe ba a wannan zamanin nashi ba mu ɗauka mu ɗauke shi ƙiyasi da mai unguwar garin da mai unguwar unguwar mu ɗora su ɗaya mu gani ya zai bada ɗan shi mutane ne wanda ba su tsirara ba a wani ɗan ƙaramin ƙauye wanda muke ciki shi kuma can gashi nan duniya ce dukkanta a hannun shi yake cewa kana radiyallahu anhu mutawadhi'an fillahi ya kasance Umar yana mai kaskantar da kai bangaren ubangijin shi duk abin da yazo yana kaskantar da kanshi a gaban ubangijin shi kamar yadda riwaya ta Bukhari da Muslim manzo Allah yake tabbatarwa da duk wanda ya kasance man kana fi qalbi misqala zarratin min kibri duk wanda ya kasance gwalgwadon misqala zarratin gwalgwadon ƙwayan zarra na daga girman kai to baya shiga gidan aljanna amma dai ga shan shi a matsayin shi na shugaba yana kaskantar da kanshi game da ubangijin shi yake cewa khashnul aishi yake cewa mutum ne wanda yake da tawaru bangaren rayuwar shi bai bukata a ce a'a sai an kawo mai raƙumma kaza sai an kawo mai doki an jira mai an sa mai an sa mai abin da zai dauke shi an yi kaza a gidan shi an kawata bai bukatar wannan mutum ne wanda yake da kaskantar da kai bangaren rayuwar shi yake cewa khashnul maqam ko mutum ne wanda yake da kaskantar da kai wurin abin da yake ci wurin abincin shi bai bukata a ce gidan shi a matsayin shi na shugaban kasa sai an ringa shimcin mai shi ana cin kaza ana cin kaza baya bukatar haka Umar radiyallahu ta'ala anhu da kai wata riwaya ta Utba Utba yake cewa ya shigo gidan Umar da ya shigo an zuba abinci an kawo wa umar sai umar ya ce mai bismillah sai ya zo ya sanya hannun shi ya ce da ya ɗauki loma ɗaya da ya sanya ya ce wallahi bai ƙara tabi ba ya ce tabi da da kyal ya haɗe ta saboda shi a gidan shi ba haka ba ake ci ba saboda abu ne wanda kurum gashi nan abinci ne allah gane autuba yake ba da wannan labarin ya ce abinci ne na gidan shugaba an gaza ci yake cewa shadidun fi zatin lahi mutum ne wanda yake da mai tsanani a bangaren ubangijinci haka kuma ake zo rohama ubaina a shidda wa alal kufari rohama ubaina wannan shine halin mummuni ya kasance mai tsanani ne idan an taba ubangijin shi mai tsanani ne idan an ci mutuncin manzan Allah mai tsanani ne idan an taba musulmai to haka umar ya kasance halin shi in dai an taɓa mummuni to shi kuma mai tsanani ne duk abin da zai taɓa haƙƙi na ubangiji to mai tsanani ne idan an tauye haƙƙin ubangiji to zai yi ƙoƙari ya yi interfelan mutum ya maido shi a nan yake cewa yarƙa'u sauba bil adabi ya ce yana ɗumke kayan shi idan sun cire da fata al'adam shi ne fata arruƙa shi ne ɗumki a matsayin shi na shugaban ƙasa idan kayan shi idan sun tsage to da hata yake ɗarme su da hata yake yake wannan su yake ɗauke su shugaba na mummunai yake cewa wa ya hamilul kirbata ala katifaihi kuma yana ɗaukan da sanda yana ɗaukan garuwa yadda garuwa yadda suke ɗauka su ɗora sanda su ɗauki makayi guda biyu ya ce umar a wannan inshi a kafaɗar shi yake ɗauka a matsayin shi na shugaba na mummunai baya bukatar kowa ya zo yi a kafaɗin shi ke ɗauka yanzu mai garin garin mu yayi kai hamma mu ma mun iya mu tura kura mu taimu ɗauki ruwa gani muke yi wani abu ne wanda gashi nan dai ga kamar shi to haka umar ya kasance yana aikatawa yake cewa ma azimi haibatihi tare da dukkan kwarjinin shi amma dai bai kallon kowa a matsayin shi shi na wane ne daukan sandar shi yake ya dauki soyikan shi ya dauki ya yi garuwar shi ya dauka ya kawo ma matan shi ruwa ya kawo ma iyalan shi ruwan da za su yi amfani da shi yake cewa yarkabu himaran uriyan ya kasance yana hawan jakki tsirara ba tare da shuhuda ba ba a ma jakki shuhuda kurum haka yake hawa a matsayin shi na shugaban kasa na shugaban duniya ta musulmai yake cewa walba'iru makhtufan bin luffi yake cewa kuma yana hawan doki a lokacin yana hawan raƙumi makhtufan bin luffi wanda idan an dora mai wani abu ba sirti ba kurna idan an dora mai wata shimfiɗa bar ruwan shi yake cewa kana qalilud dahki kuma ya kasance mutum ne wanda kalle yake yin dariya kamar yadda muka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dariye shi bata wuce a yalga ba kukan shi sun lullumka dariye shi sai dai manzan Allah yana murmushi kamar yadda ba a so mummuni ya kasance daga an yi abu kurmi saki baki ya yi ta dariya kada mutum kadda ya kasance daga cikin faliyar haku kalilan wani ya buku kasiran jaza'an bi makano exibon kada mutum ya yi dariya nan da yawa a nan duniya ya tafi can kuma ya yi bayani ya yi kukan kukan ya yi dariya yawa wanda aka yi a nan duniya ce jaza'an kuma wannan sakamako ne daga ubangiji ya ce layu mazibu hadar umar baya ma kowa wasa irin wannan wargi a ce a wani abokin wasan ka ne ka zo ka ringa mai wasa umar baya ma kowa wasa haka allah ya yi shi mutum ne wanda yake da tsanani yake cewa wa kana naqasha khatamahu haqiqa umar yayi grabe ya zana jikin jikin jikin wannan in shi zobanye shi an naqashi shine rubutu mutum ya rubuta umar ya rubuta a jikin zobanye shi kafa bil mauti wa'izan ya umar yace mutuwa ta ishe ka wa'azi ya kai umar kuma zobanya ku kullun a ina yake kullun ana tare da ita kullun kenan yana kallo abin da ya rubuta mutuwa ta ishe ka wa'azi wannan fadakarwa ce yake makan shi da kai shugaban da zai makan shi haka ya yi mu'atabar kan shi akan abin da yake yi ya dawo kan daidai ya ji wannan abin da yake aikatawa wallahi ubangijin shi sai ya tambaye shi ya nema ya yi adalci in ka nema ka yi adalcin wallahi ubangijin ka zai kama maka idan kuma baka nema ba ubangijin ka zai tabbatar da kai akan rashin adalcin kuma ubangijinka ka tarra shi ya maka azaba yadda yan gwargwada abin da ka kawo nan walba'iru mahtufan billif afwan na ce yana shimbuda da yadda wannan mahtufan billif yana linzami yana linzamin rakumin shi da allif allif abinda ake ce ma allif shi shine kaba ganye na kaba ganyen dabino kenan kaba da shi ake mai linzami kenan ba daukan wani abu a ce a ababun kawatarwa a wannan da shi da linda da ganyen kaba ake mai linzami afwan nan ina ina ce wal bayru mahtufan bil lifa kenan ana ya ina taguwa shi yana ana mai linzami yana linzami da kaba da ganyen da da ganyen dabino kenan kaba da yana linzamin ta da yana linzami akan dokin shi akan wannan taguwar shi yake cewa walamma tawallal khilafa yayin da Umar aka nada shi shi shine khalifa na musulmai qala sai yace la yahillu li min malillahi illa hullatani bai halatta gare ni daga cikin dukiyar Allah sai dai riga guda biyu ya ce hullatun lishita ya ce riga ɗaya lokacin kunturu lokacin sanyi duk da kasancewa da kwaiwa mace tsakanin sanyi da hunturu ko ɓangaren bahaushe ɓangaren malam bahaushe kenan hullatun lishita riga ɗaya lokacin hunturu ya ce wa hullatun lissaifi kuma da riga ɗaya lokacin bazara cewa a cikin dukiyar baitul mal dukiyar dukiya Allah kadda a hudda mai komi illa riga illa riga guda biyu ɗaya cikin zanyi ɗaya cikin zahi yace wa wa qutu ahli karajulin karajulin min quraish laysa bi agnahum yake cewa kuma gulgurdan abinda za a ci a gidana yace kamar gulgurdan abinda za a ci a cikin gidan kowane ba quraishi wanda ba mai hali ba kinan za a diba gwalgwadon abin da bakwai shi yake ci a cikin gidan shi ci za a ɗauka a baiwa umar ba mai hali ba ya ce sun ma ana rajulun minal musulmi kuma daga yau ku sani ni ma mutum ne kamar ku kamar kowane mutum daga cikin musulmai adalci kenan na umar bai ɗauki kanshi ba radda aka ɗora shi wannan jawabin ya musu bai ɗauki kanshi ba yanzu tun da ni an ɗora ni a matsayina na haliba to gaban kowa wani kewa in na shigo gaba dai kowa ya baya da inda zan zauna hiyahin ni tsawon shi hiyahin na kowa bai ɗauki wannan ba ya tabbatar musu ana rajulun sun ma'ana rajulun minal musulmin sannan ni ku rike ni ma mutum ne kamar kowane musulmi bai ma ce mummunai ba duk dan ya daga matsayin ba ya ce kamar kowane musulmai yadda za a mu'amalanci kowane musulmi haka ni ma za a mu'amalanci da kwai daga ciki da kwai riwaya ta hafsa wadda take cewa lokacin da yi wannan magana ya ce abincin gwalgwadon abincin shi gwalgwadon abincin talakkan ƙuresha talakkan ba ƙureshi a lokacin nan ali da umar da usman da talha ali da usman da talha suka zo suka ga diyar shi hafsa suka ce mata ki ta hikima babanki magana akan bai yiwuwa ya kasance abincin gidan shi gulgwadon daidai da abincin talaka wanda yake bakwarai shi da ta mai magana ta ce a ƙara daga cikin dukiyar Allah daga cikin baitul mal na musulmai a ƙara daga cikin abin da za ka ringa ci ya ce mata hafsa ba a gidan manzan Allah kika rayu ba ce eh gidan manzan Allah ba ni labari abin da ake ci a gidan manzan Allah ya ce to abin da ni nake cin ya fi abin da kuke ci a gidan manzan Allah wannan dagwalgwadon talakkan bakwarai shi su kuma mi suka gani yalwa ta samu an bude birane ga dukiya nan ta samu a ƙara mana ya ce musu a gwalgwadon kowane musulmi ba ƙurai shi abinda yake ci talaka gwalgwadon nima abinda zanci yake cewa ya halika haula irrijal subhanak ya kai mahalicin waɗannan mutanen tsarki ya tabbata gare ka ya tura ma za fa'alal qur'anu fi nufusi haula'i shin mi kake gani mi qur'ani yayi a cikin zukatan waɗannan mutanen gashi na ana ba mu labari daga an karanta aya Umar yana suma yana faduwa sai an kwashe shi an mera shi gidan shi har ana tunanin rashin lahiya ce yake cewa me kake gani menene alqur'ani yayi a cikin zukatan waɗannan mutanen irje arji'il basara ayyuhal qari wa ta'ammal halal khalifa yake cewa koma dai ka sake bibiya wannan maganar da yayi la yahillu li min malillahi illa hullatani ba abin da ya halatta gare ni a cikin dukiya Allah sai riga guda biyu kuma abinci na kamar abincin kowane bakureshe kuma ni ma musulmi ne kamar kowa ai mu'amalance ni irin yanda za a mu'amalanci kowane musulmai yace ka koma ka sake bibiya wannan abin yace wa ta'ammal ka sake lura halal khalifa halin wannan khalifan Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ma yakfihi min al-khilafa da abin da ya ishe shi na daga khilafancin shi bai bukata komai a cikin dukiya illa wannan abubuwan da zada guda uku wannan guda biyu wannan riga guda biyu abincin da za a bashi abincin talakan bakurai shi idan muka diba halin yanzu haka ne Allah Allah muke kudiyar cewa aka ba mu ya za a yi a ce dukkan wani avantage a dora a ba mu amma dai kalla duniya take hannun shi amma dai ya ce bai bukatar komi saboda wannan dukiya ce ta Allah dukiya ce ta musulmai in dai an sarrafa ta koma bayan wannan hanyar to hakika an yi zalunci yake cewa barakallahu fi dinin rabbahum wa nabiyyin allamahum ya ce Allah ya yi wa wannan addinin wanda ya tarbiyyantar da su kuma da wannan annabin da ya karantar da su ai wannan dukkan abubuwan da suka kasance suna yi da hakika karantarwar manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama da tarbiyyar wannan addinin na musulunci yake cewa qala muawiya muawiya bin abi sufyan yake cewa amma abubakar amma dai kaga abubakar falam yarid dunya walam tariduhu abubakar bai so duniya ba kuma duniyan ma bata neme shi ba bai neme ta ba ita ma bata neme shi ba me ya sanya malam yace mana haka saboda a lokacin abubakar lokacin da aka bashi khalifanci abubakar ya shigalti ne da yaƙiƙika yaƙi na cikin gida shine yaƙin aitan bayan mun karanta ko shi da wayanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka a shi aka shagalta shekara biyu da watan da yan watanni abubakar allah ɗauki ranci amma dai yake cewa wa amma umar amma dai kaga umar fa'aradatu falam yurida ita duniyar ta so umar amma dai shi umar bai so ta ba ga ta nan ga dukiyar nan an kawo malala an bude can an bude can ga iko ana iya karya inda ba gaba amma dai umar sai koma ya koma gehe gashi nan hatta da abin hawan shi jakki ba ba ba ba sandi yake hawa ragumin shi an me linzami da wannan da da da da da da da da da da iccen dabino reshen dabino kama in wani shugaba ne a mota sai iri kaza tun da dai Allah sa ne mun iso dai a ba mu dama amma dai ka ga rayuwar shi shi ne nan malam yake cewa duniya ta neme shi ga dukiyar nan ta iso ta shigo hannun shi amma dai shi bai nemi duniya ba sai koma ya ji tsoron Allah ya sanya zuhudu a cikin rayuwar shi yake cewa wa amma nahnu fatamarragna fiha zahral batani yake cewa amma dai mu wane ne mai magana muawiya bin abi sufyan yake cewa amma dai mu fatamarragna lalle mu mun yi birki mun yi birgima fi fiha a cikin wannan duniya zahra zahral li batani gaba da baya bayan mu da cikin mu dukkan mu mun yi birgima a cikin wannan duniya ta zo mana kuma mun shiga mun amshe ta ɗari bisa ɗari mu diba wannan tsankanin umar da da mu'awiya shekarun ba su kai ba shekara goma sha yake wannan bayanin yake cewa ga ta nan ma duniyar ta zo mana ba mu guje ta ba sai muka shiga muka yi ta birgima a cikinta kuma mu yi mu ƙara da tsankanin lokacin shi mu'awiya da wannan lokacin mu'awiya sahabi ne amma dai gashi nan yana ukubantar da kanshi yana zargin kan shiga shi nan sun yi birgima a cikin duniya sun yi duk abin da waɗancan na baya ba su yi ba an kai mu ƙarara da halin mu a yanzu ya mun mai da komi duniyar da ne wallahi tallahi biyawa daga cikin mutane a wannan lokacin zaka gani ba shi da wani tunani can tunanin lahira tunanin shi ɗaya wannan duniyar ya za a yi mu same ta ya za a yi mi kaza da kaza da kaza mu samu wannan duniyar shine kurum hammi lahiran nan mun mance ta ko sallah muka shigo wallahi ba mu tunanin lahira gani muke yi kurum wani uzuri ne wani abu ne wani yauni ne wanda ya dori akan mu bari mu zo mu sabke wannan wani mu shiga shigal ki sanya da yawa daga cikin mu zan mu shigo sallah dan mu gani zukatan mu ba a wai a wurin ubangiji ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani damuwa ta samu cewa ke arhina bis salati ya bilal a tada sallah bilal mu samu mu samu mu samu nutsuwa riwaya ta bukhari da muslim manzo Allah yake cewa wujuilat qurratu aini fi salati farin ciki na an sanya mun shi a cikin sallah amma dai mu halin mu wannan sallar ta koma kurmu wani abu ne kamar wata masiba ce bari mu sabke mu huta inda wani abu da duniya zai shagaltar da mu wallahi zan mu shagaltu ba ma ta wuri sallah ba sai dai mu ce in mun hada karshen lokaci mu hada sallolin mu sallah azhar la'asar magriba al-isha an banci to in duniya ta samu sai sai wani ake ba da labarin shi ake cewa ya mutu ya bar dukiya da ya mutu ya bar dukiyan nan ana lissahin a estimation mutum mutanen nigeria miliyan 200 kowanne daga cikinsu duk mutum daya yana iya tashi da miliyan 2 da rabi to an mutu an bar dukiya sai mu kwana ɗaya biyu daga an raba dukiya an manta da kai in kayan aikin kirki ne idan an wuce za a ce wane ya yi in ban za kai a ce kai su wane ana can allah ƙara ma ƙasa na wuni kuma wannan shi ne al'ada na kusa da kai shi zai ringa maka wannan adda a sani da ba kai ba aikin kirkin ba in kayi na kirkin kuma za a nemi maka gafara wurin ubangijinka da yawa daga cikin dukiya da yawa daga cikin wa'inda ubangiji zai ba su dukiya suna iya yin wani ɗan ƙaramin aikin alheri amma ni gani yake yi a sun shiga cikin zukata zukatansu sun kama sun shiga layin zukatan munafukai wa'inda suke cewa humul lazina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu su ne suke cewa kada ku taimaka wa waɗanda suke tare da manzan Allah waɗannan almajiran ilimi ba tare da manzan Allah ba suke ba me suke karantarwa abinda manzan Allah ya isar musu shine suke karantarwa suke cewa kada ku ba su sai sun zage sun bar wancan hanyar sun dawo hanyar ku na lalata sannan a lokacin nan kuma ku ɗauka ku ba su zaka ga mutum a ce mai bada dala 20 a gyara kaza na masallaci ko a yi kaza wallahi bai iyawa ya bada amma dai da wani zai ce wani zo mu tahi wani ya ce ina so in sha giya sai ya zo ya zamanar da shi in ta jika 50 ce in ta jika 100 ce wallahi zai sayan mai mafi yawa daga cikin halaye Allah sa mu gyara wa'inda suke yi Allah ta ƙosa Allah gyarar da su yake cewa mu'awiya yake cewa ga shirin to duniya mu ta zo mana ba mu nisance ta ba mu mun yi birgima mun yi birgima a cikin ta Allah kiyaye mu yake cewa wa ufi ba umar faqila lahu law akalta ta'aman da sauran lokaci to muna iya tsayawa a nan kina abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya wannan zaman da muka yi zama ne wanda za mu sake yin shi a ƙarƙashin inuwa da rashi da sanya wannan abubuwan da muke yi abubuwa ne muke yi don Allah kuma Allah ba mu ladan abin da muke aikatawa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عاديت وانه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك